أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau a asabar 18 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya dai da bakwai ga watan Maris 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba a wannan wata mai alhamma daidai wannan lokaci muna gabatar da cikin alkur'ani mai girma muna suratul baqara aya ta 94 Allah ta'ala ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhirah qul kace musu ya ma'aiki idan wato gare ku ne kadai gidan lahira take gidan lahira yake fa inda Allah a wajen ubangiji khalisa ku kadai kuma bayan waninku min dunin nas kuma bayan wato su mutanen wato kuma bayan annabi da sahabbansa fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin to ku yi burace mutuwa ta hanyar ku yi mugunyan addu'a akan mai ƙarya in kuntum sadiqin idan daga sai kuke yi wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba buratan makansu mutuwa ba har abada saboda abinda suka san hannuwansu sun rubuta wallahu alimun bil zalimin Allah ta'ala masani ne da azzalimai wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin za ka same su waɗannan yahudawa su ne mafiya kwaɗayi a cikin mutane akan wato wata rayuwa waminan lalina ashiraku sun wato kuma suna kwaɗayin rayuwa fiye da ma wanda suke mushrikai ya wadda a haduhun lauyi ammaru alfasana su ku a cikin mushrikai majusawa a cikinsu akwai wanda ke burin ma da ubangiji zai ba shi rayuwa rayuwa ta shekara dubu wa ma huwa bin muzahzihi min al'azabi an yu'ammar idan ma an ba shi shekara dubun to wannan ba zai tunkuɗe mishi azaba ba wallahu basirun bima ya'malun Allah ta'ala masani da abin da suka sunje suna aikatawa je ban fara tafsirin wannan aya musamman da ayan farko qul in kanat lakum ad-darul akhirah ubangiji yake cewa wato annabi ya je ya gaya ma wato su waɗannan yahudawa da yake rayuwa da su bayan duk wasu hujjoji da za a ba su an ba su duk wani tattaunawa za a tattauna an tattauna amma kuma duk da haka sun ci gaba da boye wato annabtakan manzon Allah da kuma abin da suka sani na shaida da yake a dungudu a cikin littafinsu yake karara a cikin abin da malaman su suke gaya musu wato kabir an kabir duk wanda ya duk wani malami babban malami na Allah ya tashi zai rasu sai ya musu bushara cewa mazala zai zo amma tare da haka suka ci gaba da wato boye wannan shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka ci gaba da cewa ma ko da in ma wata in ma wani zanibi ne suka yi to sai dai su shiga wuta adadin wasu 'yan kwanaki daga baya su fito sai kuma al'umman manzan Allah su kuma su je su kwafe makafinsu su kuma ba su fito ba shi na da tala ya ce ka je ka ce ma wato su alil kitabin nan idan kuna riya cewa gidan lahira wajen ubangiji ta ku ce ubangiji ya halitta mu ku kadai khalisa wato wannan ana maganan ku kadai kenan kuma bayan mutane min dunin nas malamai suka ce min duni muhammadin wa ashabi wato kuna cewa aljanna ta ku ce ku kadai kuma bayan muhammadu da shi da sahabbansa su ba su ga aljanna ba fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ana fatamannaw al-mauta shine ku barace mutuwa nan ubangiji yana faɗan cewa idan da kuna da gaske kuke yi da awanku da kuke bisa cancanta kuke yi to ku yi kanku addu'a addu'a na cewa idan kuna in kuke ƙarya to ubangiji ya sanya halaka da balbalcewa a tare da ku shi ma kuma annabin shi shi in shi ne bai faɗan ba kishiyan gaskiya to shi ma wannan zai wannan addu'a din wannan shine abin da anan Allah ta'ala ke gaya masu wannan Yahudawa su faɗa yana gaya musu cewa to in kuka yi wannan addu'a tunda kun kuna cewa ku kuke da gaskiya to ai wannan addu'a ba za ta ci wato ba za ta ci mai gaskiya ba ciki wato duk wani ciki da yake da gaskiya huta kuka ba ta huda shi saboda haka to tunda kuna da gaskiya kuna cewa kuna da gaskiya to ku yi da awan cewa wato ko duk mai ƙarya shi mai balbalce ya bani lalace kuma shi kenan za ku huta ma nan da nan kuma za ku je ku huta kuma wato ku fita daga duk wani tafkewa da wahalhalun duniya ku je kawai tunda kun shi kenan ku kin da mafi hajjinsu naku ne wato duk wani aljannatai da aka halatta asali ku ne za ku shiga sai in yayi saura sannan ma zai saura din sannan wasu mutane su shiga to shi kenan ku ta addu'a ba ubangiji kawai kashe ku tunda da zanan ku mutu duk wanda ya mutu kiyama su ta miƙe saboda haka zai je ne dinga samu daga cikin imomin aljanna ku yi wannan addu'a din dan Allah ta'ala da yake musu fataman nawul mauta ku yi burace mutuwa malamai suka ce to wannan buri da aka ce su yi buri ne da ake son wato su burace mutuwan har a cikin zuciyarsu ko ko ana magana kawai su yi roƙin mutuwa ake magana idan ka ce in suka roƙa in suka roƙa dole ce a zuciyar sun ji cewa wato suna burin mutuwa din har a zuciya to wannan yana wato yana nuna maka cewa to ko da sun roƙa mutuwa a baki ubangiji ba zai ba sa azaba amma amma idan muka ce yana kawai mutsalakin roƙo ake magana kamar da Abdullahi dan Abbas ya Abdullahi dan Abbas akwai riwaya wanda Abdullah ibn Harith Abu Rawd yake ruwaitowa daga Abu Haq ibn Muzahim daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan fatamannawul mauta ay fasalul mauta ku roƙi mutuwa haka ya fasara shi kuma duk da wannan riwayar akwai rauni amma kuma tana da abin da ke mata shaida Muhammad ibn Isaac sahibul Magazi wasiyar yana rawaitowa ta hanyar malaminsa Muhammad ibn Abi Muhammad Maula Zaid ibn Thabit daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas Abdullah dan Abbas yake cewa ud'u bil mauti ku yi addu'a ku samu mutuwa kun ga addu'a da roƙo abu ɗaya ne wannan yana karfafan juna to wannan shine abin da shi Abdullah dan Abbas ya ya fassara to shi Ibn Jarir al-Qabari sai yake cewa shi ai wato Abdullah dan Abbas da kake faɗa wannan magana at-tamanni bai taba zuwa da ma'anan as-su'al ba a larabci yana cewa wala yu'rafu tamanni bi ma'anar mas'alati fi kalam al-arab amma ba a san tamanni da wato da ma'anan roƙo ba ya zaka faɗi cewa yanzu ana magana fa tamannau shine fasalu wad'u al-maut wato wad'u bil maut ku yi addu'a ma kanku a samu mutuwa suka yace to shi duk inda aka yi magana tamanni ana magana ar-raja'u ne war raghbatu wa shahwa wani abu ne wanda ke alaka da zuciya amma wannan abin da ibn da ya faɗa akwai akwai nazari abin da yake mafi inganci shine magana Abdullahi dan Abbas a nan in an lura abinda abdullahi dan abbas ya fasara haka saboda abinda ya sani na san zuciya da wato bin bata da gangan da zalunci na wannan yahudawa bayan kuma sun fahimta Allah ta'ala ke cewa min ba'di ma aqalu bayan sun fahimta wani duk abinda mutum dama da gangan yake yi abu zaka ce wai yanzu zai roka ba kanshi ba halaka kuma da gangan ba kuma ya san wani abu zai shiga abu da kai zuci ba amma abinda Allah ta'ala ke gaya musu anan maza aka ce maza Allah ya gaya musu a an ta'abiri da tamanni saboda wannan ya kai kololuwa wajen yanke musu duk wani gadan bayan hujjar za su yi shi a ce to shi kenan ba tunda kun kuce da gaskiya tunda aida awan gaskiya suke yi to tun duk mai gaskiya yana cewa shi ke da gaskiya kan hasin zuci kenan to ku yarda wannan abu ya sada hasin zuciyarku wannan shine muntaha qalab amma ba shine wato shi bidayatu qalab ba bidayatu babda'u qalab din anan ana abinda ake magana shine ko roƙo suka yi wannan halaka za ta zo ko roƙo suka yi to wannan halaka lalle za ta zo amma yanzu ubangiji ne yake jefa musu kalubale a harshen manzansa cewa to ma yanzu tun da je kuna cewa daga gaske kuke to yaje har cikin zuciyar naku ku roƙi mutuwa din to wannan a tamanni kamar ubangiji ne ya kisa manzo Allah ya tunkuɗa su su je su maka su mugunya addu'a in sun isa to kuma haka ba su yi ba to wannan shine abin da shi Abdullahi da Abbas ya sanya ya sanya wato ya fasara shi da wato fasalu abin da ya fara din wa yafi ya fi magana ta ibn jarir al-tabari wanda shine abin da yake mafi inganci tamanni an faɗi tamanni ai ta'abiyya tamanni saboda shine muntahal maqlub shi kuma as-su'al wanda shine wato mabda'ul maqlub to duk idan baka yi da muntahal maqlub baka zo da mabda'ul maqlub da kuma wannan bayan da kuma zai ga da maka da azaba ba lalle za a samu wannan azaba din saboda wato maganar da mutum yake ya tabbata kuma yana yin magana a zalunci to kuma tunda zalunci akan zalunci yake magana to kaga ba zai so haruwa da ubangiji ba wanda ke magana da zalunci da ƙarya ya aka ba zai yi ka ce wahacin zuciya zai ci gurce mutu ba inda ya san in ya yi wannan to ya san shi ba ƙarya ke ya san zai ga sakon ubangiji kuwa Allah ta'ala ya ba da amsa da kanshi cewa wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim yace ai kuwa har abada ba za su burace wannan mutuwan ba ba za su je su ba kansu mugunin addu'a ba har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda hannaye suka tsohuta wannan linafil istiqbal wato wannan ana maganar a nan gaba za su yi wannan addu'a ba kana tare da su manzo Allah ka ce a zo a yi da'awa a yi addu'a kowa ya tsine mu kansa Allah ya tsine mu makareci kana nan da kai a wurin da su a wajen kuma su yi wannan addu'a ba za su yi ba ba za su yi ba la ya tamanna la ya tamanna abadan ba za su yi wannan burin ba la la istiqbal ne ana maganar ba za su yi ba ba kamar lan ba lan yana share madi lamma kuma yana share hadi to shi lan ba kamar yadda wasu ke faɗa cewa abadiyya ce ba a sahiba nan ba abadiya bace abinda ake magana shine ba za su taba yin gaigayi sai wani karfin halitta su roƙa ba sai roƙi ma kansu wato halaka da balbalcewa saboda sun san cewa wato abinda za su samu in suka mutu da wannan ƙaryan na askanci da wulakanci suka je suka gamu da ubangiji a ran lahira to ga ba za su yi ba to kaga wannan ina ƙara taimakon wato magana Abdullahi dan Abbas da yake cewa wannan ana magana roƙo ne kawai ba ana magana kawai wato cewa wai sai abin ya kai zuciyarsu ba wannan magana ce wacce da wuya mai san zuciya kuma abin ya kai zuciyarsa Allah ta'ala ya ce bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwa suka tsoruta wannan ana nufin bima aslafat aydihim ai ta'abiri da yadu da hannu saboda galibi hannu shike yin aiki amma ana magana abinda su da kansu suka aikata ai bima takabu amma nan akwai hikima da ubangiji sanya ya sa ya kawo wannan bima qaddamat aydihim wannan saboda wato raf'a lil majaz wa wa wa wa tathbitan lil haqiqa saboda tabbatar da cewa wato ba ana magana wai masu suka aikata ba tabbas fa su suka aikata wannan abu da wannan shine raf'a lil majaz wa ithbat al haqiqa wannan da Allah wani yace bima qaddamat aydihim saboda su din ba wai wani ne ba ba wani ne musu wannan laifin ba su suka aikata wannan laifin to tunda su suka aikata wannan laifin kuma suna da tsoron su kuma wajen ubangiji ubangiji kuma wato zai ba su wato wani kaskanci da wulakanci azaba ma wulakanci ya suka gamu da shi saboda sun san suwa ba gaskiya suke ba wannan shine abin da wato ubangiji ya bada labari akan waɗannan mutane al-hasan al-basri daga cikin manyan tabi'ai ya faɗi wata magana wato baƙuwa wata ibnu kathir yake ganin maganan ba ta da inganci yake cewa anan ubangiji ba wai yana son ya idan ba ya kashe su bane ubangiji dai ya ga ba za Allah ji hakika da al'amarin su ne kawai cewa idan sun ba ba su rukan ba amma ake so amma ba wai ya ba wai wato ubangiji ya yana nufin cewa su fito din ba kuma ko da sun fito ba suka wani adawa ba lalle ubangiji ya kashe su ba sai dai yana gaya amma manzo Allah cewa ba za su fito din ba to wannan shi wato da yawa daga cikin malamai ibn kathir yana cewa wannan ra'ayin nashi ra'ayi ne wanda mai rauni ba shine abin da da yawa malamai suka tafi tafiya ba malamai sun faɗi cewa ai wato kalubale aka jefa musu an so su fito din ne inda sun fito kuma a to da sanar bai zai faru da sun fito da sanar bai zai faru kamar kamar wato a daga cikin kafirai ne masu cewa za su mai maza Allah kaza su mai maza Allah kaza a ɗakin Ka'aba to shine maza Allah yake cewa to in dai yace ko zai yi aikata na abin da ya faɗa to da kirikiri iru da muzu zai ga wato malaiku sun tuncire shi sun wato sun fice shi wato kurkuru ana kallon sa to da yake ya ta maza Allah ba ba sai yake ba kaga bai ba to shi ma wannan shi ma kalubale aka ba su an jefa musu kalubale da kan cewa lallai idan suka suke suka ganganci maza Allah ya zo yi wannan addu'a su ma suka yi to ubangiji ba zai iya amsa addu'a manzo Allah ba zan shi ba lalle wannan addu'a sai an amsa sai an amsa ta abinda kuma kai ƙara nuna wannan abinda malamai suka faɗa su ibnu kathir suka shine abinda Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi ya fitar ta hanya Ali bin Muhammad al-Qalafisi shi kuma Imam Tabari ya fitar ta hanya Abu Hurairah Muhammad ibn al-Ala dukkan su daga Affan ibn Ali ibn Hujair al-Kufi Abu Hurairah yake cewa daga A'mash daga Abdullah dan Abbas shi bai shimfar isnadin cikakke ba amma shi Ali bin Muhammad al-Qulafi sai sai yace wala la azunnahu illa an al-Minhal bana ina tsammanin al-A'mash yana ruwaya wannan hadisi ne daga Minhal ibn Amr al-Kufi daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa law tamanna wal mauta inda waɗannan Yahudawa sun zo su yi wannan addu'a na wato Allah ya kashe mai ƙarya la shariqa ahaduhum bi biqihi yace to da kuwa wato zuwa safe za a ga daga cikin su wato su yan gudawar kowannen su ya cika fal ya wuna zuba a ba- daga bakinsa saboda musu- wato tsabar sun mutu kafin ma safiya ma har sun sun cika suna ba fitar da miyau abu da ba take cewa da sun yi haka to da sun cika bakinsu da miyau har ma biyan- miyan na jilala saboda wato su- sun je sun yi ma ubangiji wato gaigayi abinda ba a masa kuma wannan shine abin da Abdullah Sanani shi ma a cikin tafsirinsa yake fitarwa ta hanyar Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Abdul Karim ibn daga Abdul Karim al-Jazari daga daga Ikrima daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa law tamanna al-maut lamatu illa sun je sun gurci mutuwa daga sun mutu kuwa to shi kaga wannan yana wannan isnadi shi isnadi ne jayyid zuwa ga Abdullah ibn Abbas wannan kaga shi Abdullah ibn Abbas yana yana wato fas abin da yake fassara ayar shine duk da sun amsa ba kamar sanar ba su yi ba da sun amsa da za su mutu kuwa da sun amsa da- da sun mutu kuma sannan wannan shine wanda ya- abin da ya daidai da irin a wato cinin wannan ayar da ta zo a cikin suratul juma'a Allah ta'ala da ya gama bada labarin cewa su ma a je a kira su ce su a zo a yi wannan tsine ne ne sai Allah ta'ala yake cewa qul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqukum thumma turaduna ila alimil ghaibi fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun Allah ta'ala yake cewa to mutuwan dai da kuke gudu ashe kaga mutuwan ce ake magana kenan mutuwan da kuke gudu to lalle mutuwan da ta da suke ku sannan kuma za ku za a maishe ku zuwa wajen ubangiji da san wato ilimin gaibi da kuma ilimin sarari sannan kuma zai ba ku labari abin da kuke aikatawa kaga anan sai manzala a Allah ta'ala ya bada labarin cewa sun yi wannan addu'a ne saboda gudun mutuwa to shi kaga in da su yi addu'a kenan mutuwa za ta zo to wannan shine abin da shi a wannan wannan aya take take gwada mana saboda haka kamar yadda muka faɗa wannan ba ta tsaya ta taƙaita ne kan manzo Allah ba ko yanzu akan wasu wata matsala ta addini mai girman gaske wanda aka kasa gane ina ne wato a mafitan take kowa ya faɗa wanda ya ce kaza ne daidai wanda ya ce a'a ba shi daidai ba aka rika ta kawo shubuhohi duk wasu hujjoji za a yi da iqamatul hujja an gama amma kuma wato an riga an kawo shubuha ana neman adalata addini ana neman gaskiyar ta zama ta nitse cikin wato ƙarya kana alhaqqu an yatanasha fil batil to yanzu irin wannan to ya halatta a zo a kira a kira a ce to shikenan gaskiya ana ganin to lamarin da ya ya ya tira a zo a kira a zo a yi ihqaqul haqqi wa izhaqul batil a zo a rantsi a ce to duk wanda yake ƙarya to Allah ta'ala ya tsine masa to shikenan kuma sai a je a jira sai a jira lamarin ubangiji duk wanda suke yi wannan gangancin a aka yi irin wannan tsine ne ya tare da shi ya tsine ma kansa ya tsine ma iyalan gidansa da kuma yaransa da waye da kowa nasa ya yadda aka irin wannan da shi alhali ya san ƙarya yake yi to zai kwashi kwashi a hannu ko a kurkusa a kurkusa in ubangiji ma sai ya so shi da shari'a kenan in kuma bai so shi da shari'a ba to sai kuma a kyale shi sai an je lahira kenan sai an je lahira ko zai ga abin da ubangiji zai masa Allah ta'ala ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah ta'ala masani ne da wato dabi'a da azzalimai ya san su waye azzalimai a cikin su a cikin ku da kai manzo Allah da kake da da'awar cewa kai an aiko ka da kuma su da suke da'awar ba aiko ka ba to Allah ta'ala san a cikin ku wane da azzalimi ya san kai ne gaskiya ne sai kuma su azzalimai ne wannan kaga sai bai ta'abiri da cewa wallahu alimun bil zalimin ba saboda ya san cewa abinda suke faɗa bata ce da gangan suka yi ba bata ce ta hanyar rashin sani ba sai da ce wallahu alim bil zalim abbalin sai wanda bai sani ba wanda bata iya jahilci ne ko shubha ko kaza ko kaza to amma shi maza Allah ta'ala Allah sai ce wallahu alim bil zalim Allah ta'ala masani da azzalimai saboda ya san cewa abin da suka yi suna mutan zuciya ne suna yin abin da ake kira al-ghawaya al-ghawaya ba dai nake da wato abbalada ba al-ghawaya shine wato abdul wattiba'u al-hawa abdul wattiba'u al-hawa shine wato zalunci da bin san zuciya shi kuma abbalal shine wato jahilci saboda haka zaka gani kullum a yahudawa ubangiji yana siffanta su da wato bin san zuciya amma su nasara duk da akwai san zuciya tare da su amma kuma abin da yafi yawa a cikin su musamman ga bagarin su da jahilci to waɗannan sifofi guda biyu kuma duk shi ke jawo wa ɗan adam ya ci amana duk wanda ka bashi amana ko amana addini ko amana rayuwa murka yana da wannan abu sifa guda biyu ko duka biyun ko ɗaya daga cikin biyun nan to sai ya ci amana murka yana da san zuciya ko kuma yana da jahilci bai san wato hakikanin amana da ka bashi ba ko kuma ka san zuciya ga jahilci to kaga wannan kuma shi ma sai dole ci amana kawai shi da kaji ubangiji yana faɗa cewa inna rabbal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula adh-dhalum shine mutabi'u al-hawa bai bin san zuciya jahul ko shine jahili to wannan shine zaka ga Allah ta'ala shi ma da yazo sai ya kore ma annabinsa shi ma dalla sahibukum wa ma gawa adh-dhalal shine wato mazala baya yin bada abu da jahilci ba wai abin da yake faɗa jahilci ne yake faɗa ba wa ma sawa kuma da aka gaya masa kuma baya ƙarawa ya kawo san zuciya shine wa ma sawa wannan shine abin da Allah ta'ala yake yake yake gwada a cikin sifan annabinsa to anan da yake cewa wallahu alim bil zalimin ina nuna maka cewa wadannan yahudawa mutabi'ul hawa ne su masu bas azzalimai ne masu bin san zuciya masu wato kauce ma gaskiya da gangan shi yasa ubangiji ya kawo maganan wato abbalina saboda haka sai suka zama a wato Allah ta'ala ya fushi da su saboda bacewa da suka yi saboda kuma ba su san zuciya da suke yi Allah ta'ala da ya ci gaba sai ke ƙara ba da wato siffan waɗannan mutane sai ce wala tajida lahum ahrasan nasi ala hayatin za ka same waɗannan yahudawa ai ba za su yadda su fito su yi wannan tsine ne ya tare da kai ba ce wato duk wani mai ƙarya Allah ya halakar da shi ba za su iya ba saboda wallahi wannan lamun lamun qism ce wallahi la tajidan lahum ahrasan nasi ala hayatin ce wallahi za ka same su su waɗannan yahudawa a lokacin da kake neman su zo su yi addu'a a yi mugun addu'a kowa duk wani mai ƙarya Allah ta'ala ya kashe shi za ka same su sun fi kowanne san wato kowane mutane san rayuwa wannan ka ruba gani ubangiji ya kai ƙololuwa wajen siffata yanayin da suke san rayuwar nan bai ce wato alal hayati ba ce ala hayati na kira ce ya kawo ta wato kamar abin da ubangiji yake magana a yana nuna wato yadda suke fifita san kowace irin rayuwa ce rayuwar tana da girma ko ba ta da girma tana da karamci ko ba ta da karamci to da sun gama da sa'ar da ubangiji ba rafi kowace irin rayuwa same ta wannan shine abinda yasa Allah ta'ala ya ce ahrasan nasi ala hayatin bi ala alhayati ba inda yake ala alhayati to da wata kila ana magana alhayatu mutlaqa alhayatul kamila cikakken rayuwa amma da yace ala ala hayatin abinda yake magana shine akan kowace irin rayuwa kowace irin rayuwa ba yahude gware yari wannan rayuwar da wato kace wai yaje ya gamni ubangiji gobe saboda mai saboda ya san cewa wato idan ya hada ubangiji wannan hakan ba za ta yi kyau ba haɗuwa ne wanda yake akwai san zuciya zai samu wato wulakanci wulakanci wanda yake da zarar ya mutu zai samu ninkin ba ninkin abin da wato a yake guda tsakanin shi da ubangiji saboda ƙarya da yake ba ubangiji saboda kuma wato a wato ƙarya ta annabawa annabawa Allah ta'ala da su wannan Yahuda suka fice suna yi saboda haka nan da Allah ta'ala yake cewa la tajidahu arasan nasi ala hayatin wannan yana magana ala hayatin qalat aw qasurat karimatan aw dani'a ta yi girma ko bata girma ta yi tsawo ko bata tsawo ba to ba to sun gwammace rayuwar nan koya ko sukan ɗaya ne a ƙara musu da su mutu sun gwammace kuma rayuwar nan ko da makaskanci ya ce a basu da su mutu su je su haɗa ubangiji saboda abinda suka sani na cewa in suka je suka haɗa ubangiji za su haɗu da ninkin ba ninkin wulaƙanci da suke fama da shi a duniya in kuma suka mutu a haka to shi ka ga ubangiji a nan da yake faɗa cewa suna kwaɗayin rayuwar duniya rayuwar duniya wato suna kwaɗayin rayuwar duniya akan su su gamu da ubangiji shi kansa wannan ko ne da makafirci ko da kofa ce zuwa kafirci idan ya zama mutum ungurgun babu ruwansa baya ne fatan baya gamu da ubangiji shi to wannan kaga ba zai yi haka ba sai idan ya tsani abinda ubangiji din ya dokokin da ubangiji ya sa in kuma ya kada kaga wannan kafirci ne in kuma yana yi ne saboda zunubai da ya san yana yi saboda wato wulakanci wato da zai gani in je lahira to kaga wannan ita kuma bawa ba ce zuwa ga shirka bawa ba ce wato zuwa kafircin shi kansa wato an kama hanya saboda kamar da aka sani babu wani da zai so ya halla ubangiji sai mumini man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga wannan wannan ana magana duk wanda muke wanda yake sanya game da ubangiji ke fata gamuwa da ubangiji to wanda baya fata game da ubangiji kaga wannan ya nuna maka cewa ya san abin da yake ba a muke yake ba in ya je to haduwa ce wanda ba ta kyau ba in aka je lahira Allah ta'ala zai kama shi da laifinsa ko ubangiji ya tattara masa azaba to kaga su waɗannan yahudawa a wannan shine abin da suka yi ne ba sa san su game da ubangiji saboda abin da suka sani na cewa wato ba aiki na gari suke ba to mu kuma wannan mu a cikin addinin musulunci an hana mu wannan a cikin addinin musulunci an hana bawa ya zama shi aikin sa kenan shi ina kafto duniya ina kafto duniya dan duniya kawai tsaba a cewa da ai dan duniya ne to wannan ba san shi addini ana san lalle dan bawa ya rika wato san haduwa da ubangijinsa wa alaman aikinsa kenan shi neman duniya shi kullun neman kwandala ina za ka tafi ai za mu je hada cinikayya ne ina za ka dawo a zan je hada ciniki ne ai ka dil zan yi ka dil wato shi ba ruwansa ba ruwan shi labarin to wannan yana nuna maka cewa wato a rayuwa wannan bawan Allah akwai matsala akwai matsala wato shi baya fatan ya gamu da ubangiji salim alin kenan shi kuma manzo Allah cewa a cikin hadisin da ke ci a sahihaini hadisin Abu Huraira cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake kwaɗayin haɗuwa da ubangiji to Allah zai kwaɗayin haɗuwa ya halin shi duk kuma wanda ya tsari haɗu da ubangiji to Allah ta'ala shi ma zai ji baya son halin shi wannan mazala ya fasara ba ana magana wani mutum ya je ce wai shi yanzu mutuwa yanzu mutuwa kawai nake nema in ka je ka mutu yanzu duniya ka bata hannun wane ka bari mushrikai su ta dabdalar su wannan ba shi ake magana ba shi za Aisha ta tambayi manzo Allah a cikin hadisi sai ya gaya mata ba wannan shine abin da ake magana wato san haduwa da ubangiji ba ba kuma wato san duniya ana magana kuma wato wato rashin san wato rashin san mutuwa ba ba kai wannan shine ake magana ba abin da ake magana anan wato shine mumini yayin da yake san Allah yake san haduwa da shi yake fatan neman yardan shi yake san aljannarsa to wannan zai gadan masa da fatan wato yayi sauri game da ubangiji ba wai zai wato zai wato ɗage ganinsa da ganin mutuwa da kallon mutuwa zai ganin abin da zai samu ne a gaba shi sadaka wanda sai ya gadan masa da takawa ya gadan masa da lamarin duniya bai zama baya haɓa da duniya yana istiqar duniya ko kuma atazahu min duniya yana baya baya da duniya amma shine ya bar duk wani abin da wato ba zai masa amfani ba a lahirarsa wato in duniya za ta masa amfani to zai nema amma idan ya gani cewa akwai atawassu zai kara wato mai da duniya ta zama ita ce wato hammusa a rayuwa to yanzu kaga wannan ba zai yi ba shi ne wannan shine abin da wancan hadisin yake nuna mana hadisin manzala ke cewa wani yake tambaya sa menene zan yi Allah ta'ala zai so ni tace izhad fi dunya yuhibbuka Allah wato kai baya baya da lamarin duniya Allah ta'ala zai so ka me yake magana kai baya baya ibn taymiya da ita sai ce a shine wani shine ka bar duk wani abin da ba zai maka amfani a lahirarka ba kaga ba an magana ba a yi magana kamar duniya ba dan ubangiji shi kansa ya ce wala tasana si maka ba ana magana kar ka daina neman duniya ba amma abin da ake magana kar ka zama na dungurungun neman duniyan shine hammin ka a rayuwa ka manta da lahiran ka ko kuma shine kaso mai yawa ya zama duniya kana da mata ne saboda ka ja lahiran ka to yanzu ka kai daidai kenan yanzu kai ma zuwa kake ko kuɗi kake ko miliyan nawa kake samu a rana mutukar kana yi ne saboda ka kyautata rayuwarka kai ibada ka kyautata rayuwar da suke gefen ka ka kyautata rayuwar ƴan uwanka musulmai saboda ya ƙara maka guziri wato magana da dukiya na gari a hannun wato bawa na gari in wanda ne kaga wanda kai ma zuhur kake yi to aka zuhur ba wai shine kawai mutum ya daina cin shinkafa ba ya daina cin miwagi da wannan ba shine zuhur ba zuhur shine kamar abin da ba zai maka amfani ba wannan shine abin da Allah ta'ala yake magana shi yasa Aisha ta tambaye manzo Allah cewa fa kullu na karahu al-maut ya rasulullah ita ai kowanne mu yana baya son mutuwa ya za a ce yanzu mutum kawai yana ya so gabuwa da ubangiji gabuwa da ubangiji zai yi ne ba sai an sai an mutu ai to ai kowanne baya son mutuwa sai manzo Allah ce laisa kazalika ba shine ba walakin almu'min shi mu'mini idan bushira bi rahmatin idan aka mushi bushara da rahama wa ridwanihi da kuma wani neman yadda ubangiji wa jannati da kuma aljannarsa ahabba liqa Allah sai yaji ma da ma gobe ahli ubangijin nan da ma gobe ahli shi fa ahabba Allah liqahu shi ma ubangiji sai so ya hadu da shi wa innal kafira shi kuma kafiri in bushira bi azabin in aka mushi bushara da azaba wa sakhatihi da kuma wato kushin ubangiji kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'u sai ji baya sai gaba da ubangiji ya san ya gaba da shi misali a mace ya baras a Najeriya yanzu ina zaka ce mishi gobe ya mutu da ba zai ka kafa zai da ba to da ya san shi ba ba daidai ba ya ci ya tara yayi da dukiya da uba ina zai ci Allah ubangiji ya san gaba da ubangiji aka ce aka ce to wannan dukiyar ina ka samu ina ka ya ka tsawoce ta ai ba zai bada amsa ba to kaga irin wannan zai ce wa ubangiji ba yanzu bari a bari dan gaban haka kai in aka ji sai in tuba to aka ga wannan yana nuna maka cewa shi ba zai so ya halin ubangiji ba shi ma ubangiji to baya son halin shi shi ma ubangiji baya son halin shi saboda haka wato a mutlaqin mutum ya yi kwadayin abin da ke wurin ubangiji na ni'ima da neman yardan shi to wani ya daga cikin asli min usul iman kuma wannan shine san haduwa da ubangiji shine kuma baya baya da duniya da mutum kuma ya zama baya san haduwa da ubangiji saboda abin da yake na zunubi to wannan in ya zama ya saboda kin ubangijin ne yake to wannan kafirci ne kuma in kuma ya saboda zunubi da yake yana gudan zai hada wulakanci ne to wannan kuma wannan ma'asiya ce kabira ce ma'asiya ce kabira ce idan aka hada ubangiji to wannan yana karkashin razani kwarai da gaske amma yana iya samu kuma wani kaga yana haba haba da tsoron ubangiji saboda yana ganin kamar shi kawai ai wanda laifin na ubangiji zai yaje min kuwa yana ganin kamar ya ce tsammani kamar shi wannan bawan Allah wanda ya ce yalansa in ya mutu to ku je ku sheke ni ku kona ni ku sheke ni haka wannan kafirci ne shi kansa saboda me saboda yanzu yana wato me yasa ba zai kike cewa wannan kafirci ne amma sharɗi ne shi a babu su bicika ba saboda ai yanzu yana ganin ubangiji ba zai iya hada rayuwarsa ba lokacin da aka yi ulmus da shi to ubangiji kuma yanzu ka ce shi ba kadiru bane alqadir ko dai kace sunan ubangiji ne iko girman iko ubangiji a sel din ma da ta ta balbalce watan ta yi can watan ta yi can watan ta yi can ubangijin ya gada wanda ya hada ta to balle kuma dan an kona kai ayi waye ayi waye ayi waye shi sa ubangiji bayan da aka kona shi ya hana shi to me yasa kai kaza yace saboda tsabu tsoron ka na san aka gamu ka gamu ba ta kyau ba to kaga yanzu wannan yayi ne saboda rashin sanin girman ubangiji shi kuwa saboda haka wannan malamai suka ce yana da yana maka cewa ana iya samun wani bawan Allah za ga yayi abu wanda ke kafirci ne a zahiri amma yana da wasu wasu abubuwa da uzuri wajen ubangiji wannan zai zama ya katange shi daga hukunci na kafirai din wanda kaga tsoron ubangiji ya jawo shi haka ubangiji sai ya yaje mishi kamar wani lokaci aka samu zuhuli makauye wanda ya sami ya zo yana ta neman taguwansa kun san tafiya da taguwa ko raƙumi a sahara ta fi tafiya da mota saboda wannan raƙumi gudunmawar da yake baka a saharan nan kuma ga shi ma in aka rasa ruwa kuma zai iya baka har ruwa ka sha in sahara ta riga in sahara ta yi maka ta yi maka wata ta rimi ta rufe ka raƙumin da zai iya zuwa ya cece ka haka abubuwa da yawa ana faɗa game da raƙumi musamman a sahara to sai kawai raƙumin sai ya ɓace kaga dole za a shiga halin tarnami ƙwarai da gaske kamar kai ne wato ka biyo hanyar da aka ce ba 'yan bandit ne kuma muna ta lalace daidai wurin kaga a sai addu'a kuwa sai addu'a so a lokacin hankalinsa ya tashi ya nema ya nema bai gan shi ba can ya riga ya sadu da ma kawai ya zauna ya riga ya bar ma ubangiji hukuncinsa sai kawai ya ga shi shi wannan tabu a wannan raƙumin nasa ya dawo ya ji alama kawai ga linzamunsa da ya dace ya ce ya ubangiji ni ne ubangijin kai ne bawa na kaga wannan kafirci ne amma me yasa ubangiji ya mashi uzuri saboda zuhur ya rude ne to da waɗannan abubuwa akwai abubuwa za ga a zahirin sa wannan kafirci ne amma kuma ba za ka yi mutum hukunci da kafirci ba saboda sharɗai ba su cika ba wannan shi za ka ibn taymiya tana ta maimaitawa yana cewa duk wanda kaga za ka tumce shi da kafirci dole sai ka tabbatar cewa istafata shurut wa mtana al wa mtina'u al bawani dole sai an samu istifa'u shurut wa mtina'u al bawani dole sai an samu sharɗai sun cika kuma wato wato wasu uzuri sun kau idan kuma wannan wannan uzuri ya kau sharɗai sun cika to ahlus sunna kuma ba sa shayi dole su fito su fita su faɗi shaida su ba da shaida ma ubangiji cewa wani ba musulmi bane wanda za su tabbatar za a tsaya ana wani tantama a ni ba zan ce ba a ni ba zan ce ba a ai ba in ba ce kafiri sun ce kafiri ba kai ma ka zama kafiri kaida kenan fa dole yanzu ka ji cewa in ka ji cewa a rayuwarka akwai wani ko wani wanda zai ce shi ba ruwan shi da manzon Allah ko zai shiga aljanna kace wannan shi ma yana iya zuwa shiga aljanna to wanda ya faɗa wannan shi ma zan kafiri dole ka kafirci kace kuma shi kafirci dole musulunci kace musulunci musulunci wannan wasu abubuwa ne masu zurfi da ya kamata a rika ganewa saboda haka dai wato kwadayi mai mutum ya rika kwadayin rayuwar duniya ba ruwansa da wato neman lahira wannan yana daga cikin ɗabi'a ta wato kafirai wannan kafirai da kuma wato masu kunna ƙashi a rayuwa a rayuwar nan suke ma'alaka da irin wannan saboda abin da suka sani na in aje lahira za su samu kaskanci da wulakanci saboda abin da suka sani suna yi ina wato ko kwanakin bayan ne me ya faru ne ake tambayar shi Trump wai kai wannan abin da kake yi na alkhairi kana ganin zaka iya samun lada wajen ubangiji to lada to shi kamar ma yana shi bai yadda da wani lada ba shi dai ga dai kawai ka ku daina gaya mata wani lamarin lahira shi lamarin lahira na ruwansa ai kaga ma ko yanzu ne hari da ya kai mai iran za a ga wasu wasu kiristoci sun zagaye shi ana ta masa wasu addu'o'i bayan zare ido shi bai ko bai ma imanin ba shi ba ruwan shi ya zare ido shi wanda bai shafe shi ba to kaga wannan dai yana nuna maka cewa wato shi kafiri shi duk lamarin lahira shi bai dame shi ba shi baya baya fata zai samu wani lada wajen ubangiji to waɗannan su kuma in aka je abin na ƙara girma lokacin da ya zo gwamnati zai mutu duk kafiri yayin da zai mutu saboda da ba san abin da ya tsorota ba abin kirki ba ne to za ka gani wato tsaka tun daga lokacin da mala'iku za su fara zuwa tsakanin shi da mala'iku za ka ga babu mutunci Allah ta'ala yana cewa wannan walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basiqu aydihim akhriju anfusakum al yawma tuzuna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa bima kuntum wa kuntum an ayati tastakbirun wa kuntum an ayati tastakbirun ce Allah ta'ala yake cewa da ina ma naka gani ina ma naka ga lokacin da batu mala'iku za su zo azzalimi kafiri na cikin magagin mutuwa malaiku za su ce to fito da rayukan tun daga lokacin za a fara wato tsorata shi akhriju anfusakum ku fitar da rayuku da ranka kawai fito da ranka yanzu al yawma to yau ni fa tujzauna azabal huni za a za a muku za a muku sakamako azaba ta wulakanci bima kuntu taqulu an lahi ghayril haqqi saboda abinda kuke faɗa kan ubangiji ba da gaskiya ba wa kuntu ma'ana ayati tasakbiru kuma kuna yi ma ubangiji girman kai akan abinda yake ga muku na cewa ku imani da shi to wannan kaga tun daga nan kafiri zai fara raina kansa zai fara cewa shi ina da ma a tsashi ta mishi shi dai a bashi rayuwa bashi rayuwa zai sai handa ubangiji ba zai son ya cika da rayuwar duniya daga duniya sai kaduna a nan ne zai fahimta shi ba sai kaduna ba sai lahira za a ce yanzu lahira za a tafi lahira za a ce ubangiji ubangiji ya faɗi wato ya faɗi yadda za su haɗu da rayuwa ta wulaƙanci tun a hannun mala'iku Allah ta'ala na cewa law tara idza tawaffal idh yatawaffal ladina kafaru al mala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ta'ala yana cewa za su dinga dukan fuskokinsu da kuma wato da kuma wato duburansu ta fuska ta dubura za a dinga dukansu to wannan shine abin da ubangiji zai faɗa wa zuqu azabal hariq sai ce ku je ku dinga azaba mai radadi wato daga yanzu ba daga wannan rayuwa wannan lahaba da za Allah ta'ala zai karɓi rayuwanku to shikenan ba za za ku sake samun sa'ida ba wannan shine abin da malaiku ke faɗa duk wannan yana nuna maka cewa wato duk abin da wato wani bawa ke so na rayuwar duniya to tana da iyaka ibn kathir yana daidai wannan aya wala tara idza tawaffal ladina kafaru al malaika yace ubangiji kamar yana faɗa ne la ra'aita amran aziman ha'ilan fadi'an munkaran yace da na ubangiji zai buɗe maka idanka kaga abin da ya tanadan makafiri a wannan rana to da kaga wani al'amari mai girma mai ban tsoro wanda yake ba za ka kafa ƙara gani ba abin yanayin tsoro da zai tsinci kanshi a ciki da yadda zai dinga cizon yatsa ina ma ya koma shi da rayuwarsa rayuwarsa rayuwarsa to ne na maka wato cewa wato duk wani wanda ya kafa cewa ubangiji dukkan su sun yi tarayya wajen san rayuwa duk wanda ya kafa cewa ubangiji za ka same suna san rayuwa saboda ya san in ya je game da ubangiji kuma zai gamu da haruwa ne ba za ta yi kyau ba azaba ce ke jiransa in kuma bai yi ba saboda yana da shubha ko saboda shi jahili ne bai san Allah ta'ala ba to daga lokacin da bala'iku suka zo masa to daga lokacin kuma zai kuma yi wannan fatan shi ma zai rike Allah ta'ala wato ya mai da shi rayuwar duniya kare wato ya je game da azaba mawulakanciya Allah ta'ala ya ce wa tajannahu aharsan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku wallahi zaka sami waɗannan yahudawa sun fi kowa kwadayin wato rayuwa kowace rayuwa ce daga cikin rayuwa wato sun fi kowa kwadayi wa min alladhina ashraku kuma sun fi wato mushrikai ma wannan wasu daga cikin malamai su muqatil sun yi magana cewa wannan wa min alladhina ashraku sun fi mushrikai wato kwadayin rayuwa ana magana mushrikan larabawa amma duk malamai sun yi shuri da wannan magana na muqatil suka ce wannan ba shi tafsirin ba Allah ta'ala anan yana ba da labarin yana ba da labarin wato mushrikai na na bujusawa mafarisawa mutanen Iran wannan su su ake ake fada su kun san a majusawa sun kasance da su da wanda suke wato tare da su sun kasance suna Allah ta'ala ya musu san rayuwa har ma sun zamo idan za su gaishe da sarakunan su to suna gaishe da sarakunan su ne akan wato Allah ta'ala ya kara maka a fara lafi umuraka da muke fada Allah ya jaza malin ai ai gaskiya ne da farisawa nan ba muke ba gaskiya ne na na asali da muka dauko shi daga su su wajen abin nan ba wanda to Allah ya jaza malin Allah ya kara maka shekaru Allah ya kasa ka mai ta shekara aru aru ba wani tun haramu bane amma asalin masu yi wannan mushrikai ne mushrikan farisawa su cewa suke Allah ta'ala ya sa ka shekara 100 kai da yuruz da mihrajat 100 wannan su abin da suke fada kenan wannan shi duk kusan tafsirin da malamai suka fada wannan shine abin ake ruwaitowa da isnadi mai dan rauni Muhammad ibn Sa'id ke ruwaitowa da isnadin sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuma shine magana Abdul Aliya shine magana Rabi ibn Anas al-Khurasani shine magana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kuma shine magana Ibn Qutayba ad-Dinawari a cikin Gharibul Hadith kuma shine magana Az-Zajjaj a cikin Ma'anul Qur'an wannan duk shine fasarar su amma fasarar muqatil din nan wannan duk ba cewa larabawa eh larabawa su iya shiga amma dai ba su ne aka sani a tarihi suna da san wato san rayuwa ba wanda aka san ubangiji ya zarce su da san rayuwa to shine wato mushrikan majusawa ubangiji ya zarce su san rayuwa suka Allah ta'ala shine Allah yake cewa ya wadu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wannan ya wadu muqatil da cewa ana ana maganar waye wato kuma yahudawa ba yahudi zaka samu ɗaya daga cikin su yana son ubangiji ya ba ya musu shekara dubu amma nan ba shine fasaran ba ba fasara ce daidai ba abinda ake magana shine wato ya wadu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wato ɗaya daga cikin wato su waɗannan yahuda mushirkai na wato farisawa to su ɗin suna faɗayin cewa a cikin su ma dama ubangiji ya sanya ɗaya daga cikin sai shiga dubu to amma kuma su yahuda sun faɗa nan kuma an fahimci irin yanayin da ubangiji ya kai ƙololuwa wajen wato faɗan ta'ada ta yahudawa ubangiji yana faɗan cewa yana faɗan cewa su mushirkai daga cikin ta'adarsu shine suna son rayuwa su har ma sun kasance wato ɗaya daga cikinsu yana son ubangiji ya bashi rayuwa shekara dubu to shine ubangiji kuma yake cewa to su waɗannan su kuma yahudawa su sun fi waɗannan shirka su kuma san rayuwa muka ce wannan amma baya hana kuma su ma daga cikin a wato larabawa an sami kuma wasu daga ci sun kuma suna son rayuwa musamman lokacin da aka samu koyarwa annabi isma'il da annabi ibrahim ya shuɗe an kuma ba suka suka kowa suna tunanin ma an san mutu kawai shi kenan ba za su tashi ba to da shi kenan daga lokacin kuma sun kuma ai rayuwa ce kawai dama in aka ce babu lahira ai kaga sai rayuwa kuma aka ce babu lahira in kana ganin aka ce maka babu lahira rayuwa za ta yi daɗi aka za ta yi daɗi ba dan ba za ka taɓa yarda wani kawai ya dinga cinye maka dukiyan kasa ku kyale shi ba in ya zo sai ku kashe shi dan ba babu lahira babu yadda za a je ubangiji ya tsiye shi to me ya saura kaga sai mu dauka a halin kenan to amma kaga in aka ce akwai lahira wanda shi zai baka dama wato to su ma larabawa daga lokacin da su amr bin al-hayy al-khuzai yazo lalata musu addini to daga baya sun kowa suna ganin kawai mutum ya mutu kawai sai ya rage dige to wani bai tare shi ba zaka ga wannan da yawa cikin waƙoƙin su da suke faɗa ibnu qaisi yana faɗa cewa tabatta min ad-dunya fa innaka fani min an-nashwati wan nisa'i al-hisani wannan shedani ne shi yana cewa tamatta amina duniya ya ce ka je ka more rayuwar duniyar ka fa in naka sani karewa fa za ka yi in ka je ka in ka je ka bari kai baka ci duniyar ka da tsinke ba ka je to aje ya shi ka ci ka je ka mutu ka uba baka ci ba jin dadin da yake magana shine minan nashwati ka je ka ta baraba biyanka wato ka je ka ta duk abin da ka ga dama ko kai ko ba komi shi abin da ibnu qasim ke faɗa ko minan nisa'i hisani kuma wato duk in zaka je kowace mace ka gani kawai ka je ka sayar da yadda zaka yi in zaka kwanta ita ne ma in mai zaka yi in mai zaka yi sai ya daga cikin shi wanda wato bakinsa ba shi da daɗi ibn qaisi wannan kaga larabawa suna da wannan su ma suna da shi amsa na kawo wannan kina suna da irin wannan ɗabi'a na farisawa amma ba su kai su ba ubangiji shi kansa ya faɗa ta zarhu ya akulu wa tamatta'u wa yanihim al-amal fa sawfa ya'lam yace ya akulu wa su ci su sha su koshi wannan kaga shi suna da irin wannan amma a nan a wannan aya dai wanda su fi shiga wannan ayan Allah ta'ala yana maganan wato su su wato farisawa ne me Allah ta'ala yake faɗa mana gami da maganan farisawa wanda ɗabi'an tasu na can rayuwa kamar yadda na fara faɗa suna faɗa cewa suke ish alfa nairus wa ish alfa mihrjan ka rayuwa rayu wato nairus duhu mihrjan kuma duhu wannan nairus ɗaya daga cikin wato shi ne mafi girman ɗaya daga cikin kwanakin su ne farkon shekaru su ne new year na farisawa shi ne nairus galibi ana cewa ana samun sa ne a daidai kusan lokacin march haka 2010 zuwa 2021 ana ke samun wannan wannan wato bikin idi da suke na nairus abubuwa da yawa farisawa suka rataya da wannan da wannan idin nasu sun ce wanda ya fara kawo musu wani sarkin su ne ana kiran mishi jamshat jamshat shine ya fara kawo musu wannan wannan idi din sun ce wai suna raya wai lokacin da ranar da ubangiji ya halci haske ne shi za ga ai da yawa muna cewa muna ga mutane cewa da zanen ku ce wai wai yanzu zamu zamu wato bikin tunawa da wani bikin tunawa da kaza wannan duk wasu abubuwa ne na na wato gaguzawa fa da yahudawa ne da kuma farisawa wanda ba su da addini su suke kawo wannan amma galibi wannan za ga ba su addini ba sa wannan su ba sa yi wannan wasu abubuwa ne da asalin su wanda suka suka wato kafirai su suka kawo wannan shi wani hirjan a suna yin shi ne a wato ranar 16 ga watan mihrama mihrama watan su ne na bakwai galibi waje dan oktoba ne mu a watan gregorian calendar nan ake yin sa to shi kuma mihrajan galibi lokaci ne shi kuma da su suke cewa wato suna kokarin kaddasa rana su kusa da mafarisawa da lamarin rana da haske fa da wato ababen mutum suke nasu to suna kokarin wato tunawa da rana da kokarin wato bauta masa a wannan rana yana ma za ga suna yi za ga sun zo sun yi wani hoton rana sun yi taj wani wani kan sarki na rana sun sa suna yin wannan to wannan shine wato to kun ga adin shekara ake wannan idb suke da shi ba ina nufin wannan sune jigogi amma banda su akwai wasu nairus din nan da kuma wanda shi a farkon shekara ake yi shi kuma wato watan mihrama in ta kaba sha shida ga wata sai zo su yi bikin mihrajat duk wani maharjan da waye da kwaje ai da duk maharjan duk wani ayyaran su ne dama dama duk indiyawa da wajen afghanistan da wajen pakistan da wajen mawara annahar wajen ukraine da tigris ko koguna na guda biyu duk ruwa da kuma wajen hawo gabashin turai wajen rasha na gabas kenan gabas gabashin turai wajen rasha wannan duk galibi ana ga suna da wato alaka da farisawa alaka ta jini da kuma alaka ta ta wato al'ada da sauransu saboda haka wannan duk kusan ka iya kiransu great iran ne na wancan lokaci amma har za ka ga su mutanen namu rahibawa yan shi za ka suna suna wannan bukukuwa bukukuwa waɗannan wannan ganga dai bukukuwa ne an ra wannan bukukuwa ne na maguzawa na nairuz da mihrajan din nan wannan bukwa na maguzawa amma za ka samu suna yi wasu daga cikin masu addinin addinin bahaiya suna yi wasu daga cikin akbab na masar suna yi suna kokarin cewa masu suna alfahari da waɗannan ranaku saboda ranaku ne da suke tuna ma duniya ancient civilization ɗinsu wato habara su arika kadima wani wato daula su da wanda ta shekara dubbai ta shekara wato aru aru kusan dubbai a haka suna cewa ta shekara dubu shida suna cewa su larabawa duka duka civilization na shekara na wani shekara dubu ɗari uku mun da muke dubu shida to kaga abin ya koma ko ba addini ake ba su yanzu rigima da suke da amurka ko kuwa sun fada ce ya za ka haɗa wanda ke shekarar da wanda ke da civilization shekara dubu shida da wanda shi shayuwarsa ma shekara ɗari da arba'in ne shi wai amurka amurka shekara shekara ɗari da arba'in ba za ka haɗa mu da su ba haka suke fada to balle kuma su kuma yahudawa yahudawa wanda su su galibi tarihi su ba yana tike ba ne zuwa wajen annabi dauda wai su kafa mulki ne sosai a san su a duniya su zama su sun yi subjugating sai su samu rinjaye kan mutane tarihin annabi dawuda ne kawai ake da shi abinda ake iya tunawa suka cike cewa mun mu za mu haɗa ka haɗa mu ne kawai da rumawa rumawa kusan asalin rumawa ta fara ne daga roma ta italy daga baya suka zo suka dinga yin mamaya sun dinga yin mamaya tun daga yammacin turai suka zo har gabashin turai suka suka tike har da turkiya daga baya daula ta karfi aka yi rigima sai aka rabe da aka rabe sai aka sami mai harfata a istanbul sai aka sami wanda suke kira kansu bizanta bizantanum aka sami kuma roma kuma wanda suke da wato herkuta a rumawa to daga bayan sun zo sun anshi kiristanci daga bayan kiristancin da ya zo rigima ta rigima suka raba wasu suka ɗan gabashi suka ansa orthodox su kuma a orthodox kenan ko can kuma yan wata suka karbi suka karbi catholic eh saboda haka su wa'ita ba ruwansu da yan yan pop ba ruwansu to in ka ji musulunci na magana rum rum rum wani ba rum ba yana magana su waɗancan don waɗancan lokacin musulunci ya zo su waɗancan ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi yan na gabashin da ke da ƙarfi sun riga sun mai da waɗancan kusan bayi da talauci da waya musu yawa to suna cewa in akwai wani wanda yake tsaran su a tarihin duniya wanda yake a duniya za a iya faɗa yana da wani civilization irin nasu to sai dai irin ruwa wannan wanda da mata a tarihi su suka dinga rigima za ga yau yau su yi rigima su je su kai musu wato farmaki daga baya su ma wanda su kawo hada karfin su su su dawo su su alexander da gari abin da haka aka ta yi in bayan an samu lokaci na hada karfi da ma je in kai hari bayan wata shi ma ya samu karfin sa ya kara dawowa abin da nake faɗa wannan magana a saboda wannan in baka fahimci wannan ba ba za ka fahimci siyasan iran a yanzu ba shi za ka ji ina ce maka a yanzu za a ga aya sun taso da nan magana cewa su su za a hada su da wasu wasu ƙauyawa larabawa wanda za a ƙauyawa ne kawai ƙauyawan banza ne da can musulunci nasu ma duka shi ne shiga dubu ɗaya ɗari ne da wani abu su kuma waɗansu shiga su ɗari da arba'in amurka kawai kawo ne kawai wato macibata ne ka hada da mu mu sai da hada mu da irin su 'yan masar masar kaga suna da wato 'yan shan civilization su ma to wannan shi ne abin da ya istigeta mutanen iran na ce iran na great iran haka ya yi wato tun kuɗa su akan cewa ba za su taɓa yadda wani kawai haka nan kawai ya zo ya shafa ba idansa doka ya ce wai su za su zama masa bayi a inda suke nan ne asalin cinjin su auren ba wannan shine hada tsakanin rigima tsakanin su yasa a lamarin addini ma suka canja lamarin addini suka je suka ma addini rini irin na farisawa suka ɗaure wannan wannan rahimancin gindi su kuma suka kuma gina daularsu ta yanzu akan fada da isra'ila da amurka so da haka wannan sura din sura ce ta nufufin sulta rigima ce ta ban yadda wani civilization din wani ba wanda na wajirin shi a tarihi yazo ya ya dirka ke ni in ka fahimci wannan to sai ka fahimci wata irin rigima ake a yanzu ban ce yanzu wani rigima muna da alheri bane amma da yawa na fahimci masu magana ba su fahimci wannan ba rigiman Iran da Isra'ila rigiman Iran da Amurka ba rigima ce asali wanda dafi iya na nusratul dini ba saboda me ya nusa me ya amfani saboda su ba su ne suke faɗa cewa su suka taimaki Amurka mu muka taimake su Afghanistan mu muka taimake su a Pakistan mu muka taimake su a Iraki mu muka Ahmad Jibril ke faɗa wannan magana ba tsohon shugaban su kuma ko wannan abin da aka yi ai akwai akwai mufti na Syria na yanzu kusan minti 40 yayi yana yayi magana ga amanin ko jiya ne ko shekaran da yayi magana kuma bari fa'i ne wani muka ce ba wannan muna faɗa wani magana ce saboda mu 'yan saudiya ne kaza kaza kaza kaza to shi wannan shi bari fa'i ne dan dariƙa ne shi a baya daga cikin wanda ya zo ya dinga faɗan wasu ya da faɗan wasu waɗannan abubuwan da irin wulaƙanci da suka musu a wannan wajen suka dinga haɗewa abubuwan da cewa yake ma an ci amanarsu sun taimaka ma amurka aka yi duk abin da aka yi masu na wani wajen amma yanzu sun zo an zo a raba kyakan kuma sun kuma an musu wannan wannan a fahimci wannan yanzu ba ai na yi magana kan rigima cewa wani rigima ba ma san wannan rigima a wajen amma na fahimci wasu da yawa suna tsammanin cewa wannan rigima da kiran ke rigima ce ta addini wallahi ba rigima addini ko kaɗan kar ka ɓata kanka lokaci saboda aka zo ana magana addini to da su ake hadewa ce ku je ku nike su ku je ku nike su ku je ku nike su wannan da kake gani a kamar inda ya rasu wallahi duk shine ya bada dama akai aka da abuwa sasan da sallallahu alaihi yaran sa ne duka duk abin da kaga an yi a wannan waje wannan ba baya bukatar bincike ina ba ki ma mutum zai tsaya yana wani ai wannan da ka shiga YouTube zaka ta ganin videos din nasu ga suna magana in an tashi kuma gashi inda suke zama suna tattaunawa suna tattaunawa da wato waɗannan Yahudawa kuma wannan abin da zai baka mamaki har har nan su kansu sun tashi bincike suna faɗa waɗannan facts duka duka kwanaki na ce ku daga min wani wani tasha na na Facebook Samson Fiyo haka sunan wajen za ga yana da ya tashi magana yanda Isra'ila ke suka yi mu'amala da wasu daga cikin yan Falastinawa ai ya faɗa wasu abubuwa da Netanyahu shi da kansa suka faɗa wasu yan taratsi masu wasu kirasi addini a wajen ya faɗa so waɗannan abubuwan a mutane sun fahimce shi rigimar nan nairuz da mihrajan suna nan kuma ba su daina wannan ku daina wannan jin ba suna yi kullum mu wa nan ba zan yi mamaki ba aka ce ma su ma ɗan nan su ma sun yi wannan watan ta kama suna yi rigima ce ta sulɗa da cewa ni ban isa ba dan me zan bari kawai wata isra'ila shekaran shekaran ta kawai shekaran annabi dauda kawai ta zo ta zo ta ita ce shafafiya da mai to kaga ba kaga dole rigima sai akan rigima da Isra'ila suka suka hada wannan suka tada wannan republic new islamic bayo bayo republic of Iran aka da suka yi kamar yanda kuma akan fada kuma da larabawa cewa ba su yarda wani wani wata hazara ta musulunci da ta hadidi yesu ba in ma shi musulunci sai sun canza ta sai sun canza musulunci ba irin yadda musulunci da larabawa ke so ba akan wannan kuma suka gina wannan ita ma dauda saboda haka yayin da suke rigima da su arnacin kuma za ka same su kuma suna rigima kuma da musulmi su waye eh wannan abu ne wanda yake a fili ga wanda ya bincika ina faɗa saboda ina wato matasa a tashi aje a duba na san in kun je kun za ku gani ba dan wani abu ba zan wuce yake ba ba ya buƙatar bincike kusan abin ne da ka je ka duba ko da kaga za ka rubuta kan za ka gani insha Allah ta'ala a to amma wannan akwai wasu akwai wani abu ne lura kuma dan mun faɗi wannan haƙa'iƙa cewa waɗannan su kamla'i da su waye da sauran su kwamaini da waye da sauransu ga abubuwan da suke musulunci nan makirci da tubu suke haɗewa da arna suna kaza suna kaza kusan ma wani lokaci a zahiri ra'ayar aini ma sai kaga su sun yi wa abinda ma arna ba su yi ba wannan kaga muna rigima ne da su ita daular da kuma abinda suka gina daula shakashakan daula akan akan shi yanzu kaga ba muna magana wani rigima ci gaba da da wanzuwa a wannan wajen ba kamar yadda wasu kuma abokan masu da'awa su kuma suka sami wannan zalla din dan ni zalla ne na dauke shi saboda yanzu Iran da kai magana Iran wato mu dauki ma direct Iran Iran ita shi a cikin Iran din da akwai wanda ma yake bauta ma shi wato ami ne yana bauta ma Allah ne da wannan fikira dan aka zo aka gaya mishi cewa an zage an za an zalunta ahlul bait an yi kaza an yi kaza an yi kaza yi ta kuka har za ku ga an nusu ba shi ba ka ce mutum zai ta kuka haka shame shabe ka ce wai yaki akwai abawa a cikinsu sannan a cikinsu akwai ahalin sunna da aka danna aka danne su a cikinsu akwai kurdawa wanda ma turawa trump ko a yanzu an ce suna amfani da su wajen sita da kayan baya wanda wasu daga cikin kayan baya da shi hamda in ya dinga samu a kwanakin bayan nan wanda kafin a kashe shi ai su turawa sun taimaka a wajen yan liberaliyun yan liberalist da kuma su wa'annan yan kurdawan da wasu daga cikin masu ra'ayin ko sunna din to wannan kaga mutane da yawa cikin Iran ba wai a cikin Iran din ba akwai wanda su kafu ta hamla masu suna ganin ƙarya ke ba shi wannan ba shi ba ba shi an gaske bane haka suke bada so kaga yin irin wannan wani lokaci dole sai ka ta kokarin ka fahimci inda abubuwa sai ka kai hukunci in baka fahimta ba to ba dole bane sai ka yi hukunci ka ce Allah ta'ala ya dauka musulunci shi ba wannan addu'a ce amma ka zo ka ce wato ai aje kawai wato kamar da wasu ke faɗa azalimi da azalimi da zai su kashe kansu eh in a kashe kansu amma a cigaba da fada a wajen in ka ce a cigaba da fada a wajen abubuwa mutane da yawa a wajen akwai rahibawa akwai kuma sun tsallaka har afghanistan da pakistan da su wajen rasha duk su ne a wajen iran katuwa ce kuma yanzu misali in kamar libya libya kamar bata kai kano ba ta fashe mu yanzu mu yanzu ga shahid muna fama da da insurgency da kuma insecurity waye waye waye iran ta balle kana ganin larabawa za su lafiya ne ba su zama lafiya ba dan yawa ne da su ba su da karfin zuciyar tsiya da su da turkawa mutane ne wanda suke san a tarihinsu akwai yaƙi da haka suna da karfin zuciya za su lalata muku komi da kuke gani za su lalata komi sai da tashi hankali a wannan wajen mu ba wa fashi muna neman kuma ubangiji ya sa tsagaita hatta su kansu wanda wasu wani zai ga kamar yana mata ya faɗa kamar ce su saudiya da su ina ne su saudiya ba da musiba ka ai wannan rigima duk da za ka ga akwai abu abubuwa da ke haɗo su amma kuma su sun zafi aka rigima ba zai zama wato ya yi tabarar musu ba su ba zai tabarar musu ba ko me yasa mu wajen suka raina wa bijin suka raina me yasa dividin suka daina me yasa lokacin lokacin da ake rigima da Ukraine suka dinga fadan cewa yaki a Europe yaki a Europe ba za mu yadda ba kaga ba akwai abin da ke hada su ba ko yanzu ko yanzu mutane ba shi take fada EU ba sosai saboda wannan Brexit da aka yi amma ba sa da ai fada rigima ce ake a kira amma sun yi ma Rasha ta amma sai mu yanzu ka zo ka ce a dinga yin alburu sai a wannan wajen ba za mu ce muna jin daɗi ba sau da haka maganan a ce wato aitai aitai ku ce ku arna ku ce ku ku ce ku ba mai raba ku wannan ina ganin tashaffi akwai tashaffi kuma akwai son tsaban wato gitsewa da kuma morewa wa kuma bai kuma kamata a ce haka za a yi ba a doki ubangiji ya kawo ya kawo wato sauki a Allah ta'ala ya kawo sauki ya wato kawo musulmai agaji a wannan waje ita wannan hukuma dai da take wannan wajen hukuma ta Iran mu dai ba ba san ta ba a cikin malama akwai da ya zo ya ce hamdan Allah ji kansa sai gafalan lera kan ne mugaffal wanda bai ce Allah shahada ne ma shi amma wai zai ce Allah ji kansa ba wai ba ba musa hukunci saboda musan yaya ya rasu ba amma dai wannan ajin da yake dauka kafirci ne tsabansa tsabansa kuma wulakanci da yayi wa musulmai a wai a Lebanon da ina da ina Syria da Palestine da waye da sauransu ba za mu taba cewa wannan abin da yayi wai wai da shi din gwara da shi sai ba wani gwara babu wani gwara bal ma wani lokaci a zahiri sai ga ma Isra'ilan bannan da in ka tara ta yi a tsawon shekaru saba'in nan su ne su shekara sha hudu sun yi abin da ya fi wannan duk da zaka ce in an taji zaka ce dai isra'ila su suke zuwo su to amma suna dai zuwo su amma suke yi ai suke yi saboda haka a dinga bambance tsakanin wato cewa waɗannan mutanen shugabannin iran muna da matsala da su sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in kuma sun mutu ko sun yi sun yi fada da Isra'ila mu sama ba ta kuka kasa ba ta kuka ba da kuma wannan wajen a ci gaba da rigima dole mu ci gaba da imamu mu addu'a wannan wajen Allah ta'ala ya kawo musu dauki saboda idan time bomb da in ya fashe to kowa ma zai zai taba kowa sai ya taba wannan wajen Allah ta'ala ya kawo ya kawo sauki kuma ba nace ba ma Iran ba Afghanistan kusan duk ya hada da Afghanistan da Pakistan da kuma wani inda ake tsara ba ke cewa wara Allah wajen jihon da wannan tigris da euphrates na hada furat da kuma dijila a duk garuwan da ke wannan wajen duk da akwai turkawa sosai kamar duk garuwan da wannan za ga wani lokaci akwai alaka ta ma fahimta da addini da kuma alaka ta jini ta asali da iran to in ka hada su larabawa sai suke kasan bayan larabawa yawan anka in suka fashe kowa zai gane kuransa ina gaya maka mu kanmu wasu abubuwan da muke ganin muna samu da ake dafa addini sai ga abu ya lalace ba za mu so middle east yanzu yanzu da ake ciki a ce za a dinga wani rigima ba a Allah ta'ala abubuwan riga mun san cewa zai tsaye da addinin sa in dai mutum akwai hujja shari'a da Allah sunna shine shine gaskiya ba wani magana wani wani tantama ya san sunna shi ce gaskiya to amma fada wannan wajen ba zai kawo mana wani tsabi ido ba Allah ta'ala ya kawo wannan ya kawo mana sauki a makasudi da anan dai wato su waɗannan yahudawa suna wato suna yi makansu burin wato tsawon shekaru kamar yadda su ma waɗannan wato farisawa suke yi makansu tsawon shekaru bal ma wato wannan ayan Allah ta'ala ke nuna mana cewa abu yadda suke kwaɗayin shekara mai shekaru masu tsawo to ma sun fi wannan wannan farisawa din wannan tafsirin haka wato Abdullahi dan Abbas yayi Ibn Abi Hatim razi ya fitar da isnadinsa zuwa ga Abu Hamza As-Sukkari Muhammad ibn Maimun As-Sukkari daga Abdullahi dan daga Amash daga Mujahid daga Abdullahi dan Abbas yace shine fadin wato al-Ajim su wadannan Farisawa da suke cewa hazasal zai Nawruz Mihrajan wannan abin da yake magana ish alfa sana kai shekara shekara dubu suke fada wa sarakunan su to wannan duk wato aqida ce ta duk wani bafarisi yana sanya ga Allah ta'ala ya ba sa ba shekaru shekaru aru aru to wannan shine ubangiji yake faɗa cewa to su Yahudawa sun ba hu waɗannan wannan banda ruwaya amashi zuwa ga mujahid kuma ruwaya ce da kuma amashi ke rubuta daga sa'id ibn jubair ina ganin kamar lokaci yayi idan muka zo gobe sai mu tashi wa mahuwa mu za shi yi min azabi an yu'ammar abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana wa fa lokaci to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am na'am na'am to ai ba ma ce kasan iran ba kasan kasa kasa kasa daban su kuma kirin shi a daban abinda mu muke faɗa ibn taymiya ya faɗa kuma tarihi na ta maimaita kansa har yanzu kuma an dai gaza kaita shi shine mutanen rafibawa wanda suke wannan akida ta yi ma wato addinin musulunci bore da zagin sahabban da waye kullum in kaga sun daga ka saka lito akan musulmi suka daga shi kullum kan tarihi haka Allah ta shi kuma yayi su saboda yanda suke wato jirwa addinin su da munafinci to wani lokaci sai su gwammace ma su gwara ma arna ma da da da da su da su musulmai ahlus sunna ta ba su mutanen Iran kar a mata mutanen Iran Iran Iran akwai lai sabon a cikin Iran akwai razi wannan arrai baharat din nan wannan su arazi da muke magana akwai su qabaristan su al-qabari akwai da yawa su al-asbahan jurjan ba su kusan su halgurin khurasan wajen su imamul bukhari imamul bukhari ba wai ba hadisi ne isa shaka ba ya fi kusan da turai to amma kusan duk a wannan great iran ce great farisawa ne so a wannan duka kusan sun ba da gudunmawa sosai wajen ilimi sun ba da gudunmawa su sima wani nan da su khalil ibn ahmad al-farahidi a duk su ne sun ba da gudunmawa wajen ilimi sun ba da gudunmawa wajen jihari so a ce iran rungurbin ba su taba ba to ina ganin wannan ya kamata a jihari ne sai dai idan wanda ya faɗa yana magana waɗannan rafibawa to kuma rafibawa gaskiya har yanzu halabar su haka yake in kuma abinda galibi ya kamata mu faɗa shine su ba sa rigima don ɗaukaka addini inda zama ga ɗauka addini ne ku je ku shi kanku kuma duk inda ka suke za ga sun tayar muku da milishiyat ne wasu wanda za su riga musu proxy ko haka ko ba kamar suke masu su yanzu suka zo Najeriya to ɗaya biyu ne ba kamar suka ba Saudiya ne wani lokaci za su zo ka sun ba ku gina muku masallaci sun ba ku abinci sun ba ku kayan sawa sun ba ku nama ko cin sallah waye waye su idan suka zo to cewa cewa sai ko da ku rima da gwamnati ka ba kai in ba za ku yi mata ku tafi su ka je ka daga inda ga dan duk inda ga bashi za ka kullum inda yake inda yake rayuwa ta rigima yake da bautan kasa to su aka sike duk in ka ga abinci abu latif to bayan ta bayar ba ba iran ta bayar ba ba ku da kai larabawa yana musu kafin bane su ma akwai nasu wataƙila wata nan mutaci za mu ji za ku ba mu faɗa nasu amma ina ga maka duk in ka ga abinci da kayan sawa da aje a kai aikin yin kai da a ce a daidai yaƙi da Allah to larabawa ne su kuma larabawa banda wato san addini da lamarin addini da yake sa su ba san ai fadan da kuma wato a kare jira mutane kuma akwai kuma sun san in ana wannan rigima su ma mulkin su su kuma kaga nan kuma ubangiji ya ya darke su kuma to su kuma irin duk inda kaga ana maganan kawo alburusai da makamai to su su ne saboda haka duk wanda duk wanda kaga mai wani fada a Iran ko Lebanon to Iran ke ba shi makami to wata za yi magana kan su maha basan ayi saboda haka za ku ga alaƙar nasu na da yawa ana abubuwa ne masu yawa ni abinda nake gaya matasa lokaci ya wuce za ku zauna kawai haka nan sai abinda kuke gani a labarai ku tashi ku karatu wasu abubuwan musamman a rayuwarmu masu magana da hausa su larabawa sun sirga ta wuce da sanin mu waɗannan abubuwan su fax ne tafai ne duma-duma a kan wannan don haka balarabawa in kaga mutum ya ɓace to ya je ya samu malaminsa ne ya gigita shi ya samu shi ba amma matsalar mu al'umma hausawa an rasa samun wasu matasa ne wanda za su zama aikin su kenan su je su yi mana binciken su dinga kuma fayyace mana zare da abawa mu rika fahimtar shi sosai ba mu da shi ba mu da su ɗalibai ne kuma aiki ya musu yawa ba za su iya wani abin su kaɗai ba ba za su iya ba ko kai ne kai katin nan kuma kai ne ka zo ka kanta me za ka je ana bukatar wani wani ne wanda zai zo zauna aikin sa kenan ya je kanta amma ya je kanta ba wai ya je kanta da kuma manzuri mahanga ta, turawa ba ko ta mahanga ta makiya addini ya tsaya da wato ruhi na sai belonging sosai ya kanta ya fahimci gaskiya da inda yake to ba mu kaga matasan mu sai da dadin kowa sai dadin kowa lamarin su za su ja shi sai dadin kowa Allah ya kyauta eh assalamu alaikum wa rahmatullah